أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم talata ishirin ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu za mu shiga darasin fiƙihun malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا إن هذا متاشي ولا يرجع الرجل في صدقته كو ولا ترجع إليه أها ولا يرجع الرجل في صدقته muna magana dama a babu ne ce kusan abu tara zai karanta akwai su kamo da shufu'a su kyauta su sadaka su kwace da sauransu ba to yanzu in mun koma babin sadaka wala yarju ar-rajulu fi sadaqatihi mutum ba zai koma a sadakan da ya bayar ba misali idan mutum ya ba da sadaka to wannan sadakan ba zai koma ya je ce ya fasa a miyar mar da kayan shi ba kaga bambanci da kyauta shi kyauta idan uba ne ya ba wa dan shi ko uwa ce ta ba wa ɗanta in uban shi yana raye ba mun ce zai iya ikisar ma'ana zai iya kwacewa ba hakanan shi kanshi ainihin bare da mutum ya ba wa kyauta idan dai kyautan ya ba shi dan ya saka mar ne yake saka waye zai iya komawa ya niyar mar da kayan shi to amma inda sunan sadaka mutum ya bayar ba zai iya koma ya ce ya fasa ba kana bayarwa sadaka ta bayu shikenan ba dalilin da zai sa wannan abin ya koma wajenka sannan wala tarji'u ilaihi wannan abin sadakan ba za ta dawo zuwa gare shi ta hanyar halarci ba illa bil mirasi sai ta hanyar gado ko sawa kasuwa aka yi ya je ya ce zai siya shari'a ba ce zai siya ba kwata-kwata in dai ka bayar ba a yadda abin ya dawo hannunka ba sai ta hanyar gado shi ko gado ka ga ba kai ne ka je ka nema ba kawai Allah ne ya baka kuma lokacin da mutum zai ainihin samu gado kawai gado Allah ne yake kaddarawa ba da yadda ba da ra'ayinka ko kuma da wani dabarunka da sauransu ba amma ba ta hanyar gado ba amma ta hanyar gado ka ba wa babanka sadaka ko ka ba wa ɗanka sadaka ko ka ba wa ɗan uwanka sadaka ya mutu kai ne magaji za ka iya gadon wannan abun ba matsala wala ba su amma babu laifi an ya shiri ba min labari ma ta sadaka bihi mutum ya sha madara ko nonon abin da ya bayar sadaka ya bayar sadakan saniya aka tatso madaran ta yana da damar sha amma misali wannan saniyar a ce an sa ta a kasuwa ya siya ba zai yi ba yawwa balle kuma ya koma ya ce a fasa ya karba ba zai yi ba wala yashtari ma tasaddaqa bihi ba zai sai abin da ya bayar sadaka ba duk abin da ya bayar sadaka to siyan shi haramun ne gare shi inda manzo Allah ya musanta shi da kaman ainihin aman kare ne kare ya amai ya kuma lashe wannan aman ba sai na Umar ya bada sadaka ba mutum ya je wulakanta dokin ya ga dokin a kasuwa za sai da shi kuma zai arha ya tambaye masa ya rasulullahi gashi gashi ba zai arha in ya yace ina karku koma sadakanka yace ai ne komawa sadaka kaman kare ne yayi amai ya lashe saboda haka eh kamar ya ba da niyya ba. Eh, dama mana ba dai kai ka bashi sadakan ba, inda kai ka bashi sai dai ka bari wani ya mallaka. Amma in ya fita wajen ka ya fita kenan ba yadda kai ka sake dawowa da wannan abin wurin ka ba. Wal mawhubu lil iwabi ka ga yanzu yawa wai sai ka ji mutum wai zakka zai yi wallahi ban san rabuwa da san amun kuɗin shi in biya sai mu ce in jiwa ai ko ba da shi kai za a siyar biya da ka siya ba balle ma wai kanka bayar din wai ai ma kuɗin sa ka siya kwata kwata in ji abin nan na sadaka ne ka cire ta ta kawai gaba ɗaya ya fita kenan a in ka lura sadaka ai kaman datti ne na dukiya kamar yanzu ne ba ka wanke kayanka ka cire datti kuma ka ce wannan dattin ka dawo da shi jikin kayan ka tsoma rigan a cikin dutse dattin sa ai ka ce ma ka sa abin ba hikima a ciki to kaji wal mawhubu lil iwabi abun bayarwa dan sakawa in aka ce iwad abun da zaka bayar kai ma a baka mutum ne ya bada kyauta amma wannan kyautan ya bayar ne dan a saka mar wannan kuma hali yana iya nuna haka mutumin kauye ne kai kana birni a zaune da dan mutunci a tsakaninku ya dan yi noman shi sai ya ɗauko buhun masara ya zo gari ya kawo maka kai da gani an san a matsayin shi din nan da kuma yadda kake bai cancanci a ce shi zai ciyar da kai abinci ba amma kin ci wannan buhun ya kawo maka wallahi alhaji ai kaka ce sai shi ne na zo in dan kawo maka wannan abin to kai ma ka san dan ka sa kamar ya kawo to irin wannan kyautar imma asabal imata imma in mutum ba zai bijinta ba dama irin wannan ai bijinta ake mutum ya kawo buhun masara ya ka dauki abin da lillin ka kayan shi ka bashi shine bijinta ba to in ba za ka wannan ba za ka yi lu'umci imma asabar kimata wa imma ya saka mar da kimar abin shi ana kawowa zai ka ce aje a tambaya ma buhun masara ko tsamiyan biri ko me abin da ya kawo an tambayi kuɗin abin shi a kasuwa ya tashi tafiya sai ka haɗa mar wannan kuɗin sai ka bashi ko ka siyo wani yadi ko wani abu daidai da wannan kuɗin nashi sai ka bashi to in dai ka bashi iya kiman abin shi shi ma shi kenan bashi da magana ai kamar ciniki ne ka kawo an siya gashi kuwa ya yi ƙa'id da mana amma ba karamci a ciki ai shi yasa aka hana manzo Allah ma aka ce mai wala tamnun tastasir eh amma ba a hana ba ba a hana ba lokacin manzo Allah ana kamar kuma yana sakawa a ba mun karanta a shifa ba wani ya dauko ainihin ya ce shagwanto din nan ya dauko kubewa da kubewa da wane ne kawai dan dauko ya kawo manzo Allah annabi zai tayi saka mar da kwalakwalai ya bashi saboda haka ana yi ai karamci ne ai matsayi ne daraja ne a ce kana zaune wani ainihin talaka ya dauko abu ya kama kai kuma ka dauki wani abu mai kyau ka bashi ba hana ba to ai shi ne yanzu hukuncin muke gaya ma ai ya kawo dan ka saka mar to in ba za ka bashi da abin shi ba in ma asabal kimata in ma ka biya shi kiman abin shi aurar da hibata ko yanzu mara kyautan shi in ba ka san rikici yana kawowa tsamin birnin nan bakar ku taba aje shi a fito ya tahi tafiya ka ce wallahi abin nan bakar kwali su wallahi ka san mu ba ma shi irin wannan a gidan na dauko war kayan shi kenan ka dauki kayan shi ka bashi dole kai ɗayan biyun nan fa in fatat idan kwalin yayi bauti an riga an cinye a gida rikici ya faru fa alaihi qimatu ha dole ya biya shi kiman abin shi ya zo mai gida to ba tafiya ba ko biya ne kace to sauka lafiya ya fito ya gaba ka kira shi ba ya dame shi da wannan mazaran fani ba wallahi karkowa ne ba na bane ha to a ji a duba da aka ji har an sirba an cinye to yanzu dole ka biya shi kima in ya maka ka kotu dole za a yi kiman abin shi ka biya shi yace amma fa zalika wannan duk wa zalika wannan duka muna maganan idza kana yuba idan ya kasance ana ganin annahu arada sawabu min al-muhudi ya kawo wannan kyautan ne yana nufin sakamako minal mahubi daga wanda aka ba wannan kuma halin wanda ya kawo da wanda aka kawo ake dubawa kai din nan da ganin ka an san mawadaci ne shi din nan da ganin shi an san talaka ne kuma babu wata alaka tsakanin ku wanda zai ma kyautan wannan abin saboda haka kaga wannan da gani an san wai akwai muna yara ko wani babba ko wani dattijo akwai wani babban mutum a babban layin nan karini ne zai ce mutane za ku nan dai yana bayarwa yana ne to shi ba madu ta bayan gida makocinsa ne amma bai taba bashi ba shi kenan kawai sai ya ciyo biredin su ne hudu lokacin babban biredin nan su ne hudu ne sai ya zo ya sha alaji ga kyauta bayan ya tashi sai Muhammadu Muhammadu ya ce yanzu ni Muhammadu za ka kawo kyautan biredi ya ce to alaji bishiya ne a gidanmu amma ino a gidan mutane alaji ya ce ha ce gaskiya fa ta ce ya bashi riga ya bashi rago ya bashi waya ya ce to ba gaji ba da ban saba da ban samu ka gani to zo da haka haka abin yake da gani an san wannan abin da ya kaɗin nan da kuma matsayinka an san ba zai yi ya ɗauko kyauta kawai haka kawai dan taimako ya kama ba to in ana gani irin wannan ne sai ka kisakawa har rikici ya faru to dole ka biya shi kiman abin shi wai kurahu an karanta an ya haba li ba'd waladihi mutum ya ba wani daga cikin ƴaƴan shi malahu kullahu dukiyar shi gaba ɗaya ka dunkule kaf abin da ka mallaka ka ba wa ɗaya a cikin ƴaƴanka kana da ƴaƴa da yawa wannan makaruhi ne duk da dai shari'a ba za ta rusa wannan kyautan ba in dai ƴaƴan ba su tare kayar baya ba har abin ya tabbata to amma ka aikata makaruhi wa amma shay'u minhu amma ka dan tsakuri wani abu a cikin dukiyarka ba za ka sai wannan ya halatta danka ne ya je ya yi lo zai je lo school ana neman kuɗi sauran ko ba wannan fannin suka karanta ba ka dunkule kuɗi ko matsayin ka ya kai wannan kuɗin ba komai bane ka ɗauka ka bayar ba laifi bane ko kuma ya ɗan iya kasuwa bai da jari sauran duk suna da abin ka ɗan yanki jari ka bashi to duk ire-iren wayannan abubuwan ba komai amma ka dunkule dama gidanka guda ɗaya kawai ka tara jama'a ka ce gidan nan na ba wa wane kama fita ka bashi gidan kuma ba ka da komai sai wannan to wannan shine aka hana aha wala ba sa amma babu laifi an yi tasaddaqa alal fuqara bimadihi kullihi mutum ya ba da sadakan dukiyar shi gaba ɗaya ga talakawa lillahi yayi dan Allah kawai ka ga ainihin ka ga menene ake cewa ka ga take-taken ainihin magadanka wani ma bai ka mutu ba wani yana cewa idan ran da alaji ya mutu ai abu kaza duk ran da sai kai taron sadaka kawai shabarin ya sadaka ta tun kan mutu ka abin da ka mallaka ka bayar sadaka a rarraba shi shikenan a zauna wannan dan mutum yayi haka ba laifi bane ya ware wani a cikin ainihin ƴaƴa ya bawa ya hana wani shi ne laifi wa man wahaba hibatan ka san wani idan dukiyar ta yi dukiya wannan dukiyar kasancewar magadan shi ba ainihin ƴaƴansa ko na bane wannan dukiyar sai ta zama mara hakarin da za a iya samun guba ma ya mutu ya haƙi mutuwa gashi an daɗe tun kuna tunanin zai mutu zai mutu har ku ga cewa fa anya wannan mutumin za ku ku mutu bai mutu ba to wani zai iya murza mar guba ma ya mutu dan su gada to irin wannan shi ma ya gani yana iya sadaka da dukiyar gaba ɗaya dan ya rabu da wannan musibar shi ma ya zauna lafiya wani hadisi To amma hadisin wa ya gaya wa ai mutumin da ba kalala bane. Ko ciwon na yana da ƴaƴayi. Wannan ko muna nufin ai yawanci irin wannan a kalala ya fi faruwa ai. Wanda dama dan uwa ne ko ba ya kyauta musu baya komai ba wani haƙƙin su akan shi. Shi kuma ya ki ya ba su. Kuma ga shi nan alama ta nuna yau ya mutu su za su ci. Kuma ga shi eh abin yana tafiya kullum yana ƙara lafiya to kaga akwai hatsari. Wa man wahaba hibatan Don mutumin da ya ba da wani kyauta kuma kaga duk ire-iren wayannan hadisi an kallo manzo Allah fa irshadi yake hadisin irshadi ba a kawo wajabci akan shi ai wannan ma wanda ya ware dan shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai tabbatar da kyautan ba amma irshadi yake ma ba ka so ƴaƴanka duk su zama masu ma biyayya ba ka san kaza to ya za ki abu kaza kar ka san shi da azarinci to amma malikiya kasancewa annabi ba shi ya rusa kyautan ba sai suka ce makaruhi kaga ba su haramun bane suka ce makaruhi aha wa man wahaba hibatan mu samu dun kwana to muje wa man wahaba hibatan duk mutumin da ya bada wani kyauta falan ya husal mawhubu lahu wanda aka ba bai hauji ya karba ba hatta marida alwahibu har wanda ya bayar din ya kwanta rashin lafiyar da ake ganin ba zai tashi ba au aflasa ko shi ma ya talauce zo yana bukatar abin falaysa lauhi na izin qabduha wanda aka ba bai da dama yazo ya karba shi kenan kyauta ya baci yawa an baka kyauta eh to karbi baka karba ba wanda ya baka ya mutu ko ya kwanta jinyar mutuwa shi kenan kyauta ya baci ko kuma da yana mawadaci yau shi ma ya zama kurbe kurbe talaka shi kenan kyauta ya baci walau matal mawhub wai wata rana wani tun lokacin mulkin soja akwai wani abokin mu da aka bawa yamar waya yace ga mashin na siya ma mashin great lokacin lokacin ba irin sabin mashina ma yace ga mashin na siya ma ka aiko ka karba a lokacin dubu ɗaya bayar direbobi za su ɗauko warsu akwai wani direba wanda in shi ne kyauta zai ɗauko warshi ko motar ta ta ɓaci yana jiran wannan direban in motar ta yi kyau ya shiga su je ya ɗauko har shi wancan mutumin shi ma shikenan shikenan kuma har yanzu ta baki shikenan ya wuce kaga ne mu a lokacin an yi an yi dubu ɗaya da zai ce zane in ya gyara motar sa kaga inda shiga a fara mun mun je za a ɗauro a ɗauko mun kaza kaza kamun ya gyara motar shi wacce saboda haka ana cewa an ba su sai kokarin karba dan ba ta san me zai faru gobe ba ka gani yace walau matal mawhubu lahu to yau da wanda aka bawa shine zai mutu amma wanda ya bari yana raye ba abin da ya faru kana bi warasati qiyamu fiha alal wahidi as-sahihi majadan shi wanda aka bawa ya mutu din nan suna da daman su zo su tsaya akan wanda ya kyauta yake lafiyar nan dole ba su misali irin kyautan nan ne da yake na bijinta yace ya bashi mota kan yazo ya karba sai ya mutu ɗayansa suka zo yace ni uban ku na ba an sun kai kara dole a kwata ba dama in an bawa uban sabun uban sai ya mutu ba nasu bane saboda haka magajin shi dole zo tsaya kuma dole ba su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم laraba 21 ga watan zulqa'ida hijira tana da 1445 wanda ya dace da 29 ga watan biyar miladiya tana da 2024 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na alqadi iyad ina za mu tashi دائما بشر هكذا فقال أما بأن بني فسألته فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم yana ai in ka lura hadisin ya ɗauko daga sayyidina Hassan ne ya jiyo sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dade bai biya wa Husaini ba daga baya da ya biya masa sai Husaini yace ai ni kince na tambayi baba baban su sayyidina Ali kenan to ya tambayi sayyidina Ali a daki dakin abubuwa ya shigan annabi ya fitan shi ya shirin shi ya kaza to shine a wannan yake cewa fasa altuhu sai na tambaye shi an siratihi daga siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi julasa'ihi cikin ainihin abokan zaman shi ya siran shi yake zamantakewan da yake da ainihin jama'a sai ya yake faqala sai sayyidina Ali ya ce kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da'imul bishri ne a da'imal bishri kenan ko ne madawwamin sakin fuska ne ko yaushe manzon Allah fuskan shi a sake yake baya daure fuska a kowa sahalal khuluqi shine saukin dabi'a ne manzon Allah dabi'ansa ne sauki ne ba shi da mummunan dabi'a layyinal janibi kuma shi ne raushin sasanni ne duk wanda ya kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga mutum ne mai saukin hali mai saukin mu'amala laysa bi fazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo mai kaushin hali ba wala galizin bai zamo mai kasashen zuciya ba wala sakhabin bai zamo mai yawan kurmato mai yawan ihu ba wala fahashin kuma bai zamo mai alfahasha ba wala ayyadin bai zamo mai aibanta wanda bai cancanci aibatawa ba wala maddahin bai zama mai yawan yabo ga wanda bai cancanci yabo ba yadda gafalu manzo Allah yana rafkana yana kauda kai amma la yashtahi daga abin da baya sha'awa an yi abin da baya sha'awa kawai zai kauda kai shi ne ba zai ce zai aibata wanda yayi ko ya zage shi ko ya wani abu wala yu'yasu kuma ba a din bai tsammani wala yu'yasu ba kai rubuta muku wala shine la kai asu wala yu'yasu ba a ɗebe tsammani minhu daga ainihin alherin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce shi yanzu ya fahimci annabi baya san shi baya ba shi kaza kaza babu ko yaushe ka zo ba za ka ci rai daga ainihin taimako ko kuma alkhairi na ma'aiki ba qad taraka nafsahu min salasin haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kanshi min salasin daga abubuwa uku ya nisance su kwata kwata ba shi ba su baya na farko dai a riya uriya a cewa annabi wani abu na ibada dan wani manzon Allah wannan ya ne sance shi bayan wani ikisari kaga ya ko shine ai dama shirkul asgar wani ikisari haka nan da yawaitawa a abin da ainihin yawaita shi bai da amfani kamar irin yawan surutu yawan tara abin duniya tarkace wanda ba shi da amfani da annabi bayan wama la ya'nihi da kuma abin da ba zai amfane shi ba manzon Allah baya yin abin da ba zai amfane shi ba watarakan nasa kuma manzo Allah ya bar mutane min salatin daga aboku kana la yazummu ahadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya zargin kowa ba za ka taba ganin manzo Allah ya muzanta wani ya zubar mar da mutunci ba wala yu'ayyiruhu kuma baya aibanta kowa wala yaqlubu auratahu baya neman al'auran kowa wai a ce rika tambaya wai wane take taken shi yake kaza ne ba ruwan shi abin da kake yi wanda bai gani ba ba zai tambayi kowa ya ce wai me asirinka ba wala yatakallamu illa fi ma yarji sawabahu kuma manzo Allah baya magana sai a cikin abin da yake kaunan lada a cikin wannan abin duk abin da manzo Allah ya faɗa abin da ainihin zai janyo mishi lada ne duk abin da zai janyo zunubi ko abin da bai da amfani manzo Allah baya yi idza takallama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana to a taraka julasa uhu za ga abokan zaman shi gaba ɗaya sun sun kuyar da kai ka annama ala ru'usi mutsairu kai ka ce tsuntsu ne a kansu suke tsoron kar su motsa tsuntsun ya tashi haka suke sun kuyar da kai suna sauraron ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai za ta kata idan yayi shiru da kallamu sai su yi magana saboda tsabar ladabi ba sa magana lokacin da yake yi ko yana buƙatar amsa sai ya gama yayi shiru sannan wanda zai magana sai ya magana sannan kuma an zo maganar ma la yatanaza'una indahu alhadisa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa jayayyan ainihin magana wannan yana yi wannan ya sa baki wannan ya ce kaza hayaniya ba a yi a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda man ta kallama duk mutumin da ya fara magana a cikin jama'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda hu a wajen manzo Allah to an sato da gaba din za su shiru gare shi saboda yana da cikin karrama shugaba a ce ainihin in wani yana magana ma kar wani ya sa baki saboda in kun yi hanya gaban shi ma akwai alamar rai saboda haka in wani ya bude baki to duk za shiru hatta ya fuga har sai ya gama maganar shi sannan kuma su a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisuhum hadisu awwalihim hiransu ko kuma maganar su shine maganar na farkon su ba sabani in dai har wani yace ni ina ganin kaza kaza kaza to kowa akan wannan zai daura ba a canjin ra'ayi wanda yace ai abu kaza kaza ne wanda yace kaza a samu sabani ko a samu wani yana tura maganar wani a majalisa annabi ba a yi wanda ya fara magana to za ga kowa akan wannan zai daura maganar za ka ga maganar su gaba ɗaya maganar na farkon su ne yadaku mimma yadakuna minhu kuma shi manzo Allah yana murmushi daga abin da suke dariya duk in an yi wani abin dariya aka yi dariya shi ma manzo Allah zai ce ya su da murmushi dan shi manzo Allah baya kinkilewa da dariya dariyar sa shi yayi murmushi saboda ya zama yana tare da abokan zama wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu sannan manzo Allah ma yana mamaki daga abin da suke mamaki idan sun yi mamakin abu shi ma sai ya bi su da wannan mamaki wayaziru lil gharibi manzo Allah yana hakuri ga bako alal jafoti a bisa wauta bako in yazo musamman mutumin kauye in yazo wauta to manzo Allah yana hakuri ga wautan shi filman diki cikin furici mutum zai zo ya kokkwaba maganganu marasa daɗi amma manzo Allah sai ya hakuri da shi haka har aikin ma wani zai je aikata aiki na jafawa aiki na ainihin wauta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi hakuri da wannan jafa'in da yazo da shi waya kulu kuma manzo Allah yana cewa abokan zama sahabbai idza ra'aytum sahibal haja idan kun ga wani mabukaci wani mai bukata ya dulubuwa yana neman bukatar tashi to farfidu ku taimaka mar wajen samun wannan bukatar in abu na bayarwa ne ku bashi in na taimako ne ku taimake shi in na wani a dauki kaya a daura mar ne ko ma ne da in kun ga wani mabukaci yana bukata to ku taimaka mishi wala yaqlubu sana'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya neman yabo wai a ciwo ya zauna ya kira maroƙa su mar kirari baya yin wannan illa min mukafi'in sai dai daga mai mukafa'a wanda bai ketare iyaka ba kuma ya zamo yaban ammar wani alheri ne yake yaban to wannan ba matsala bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan masu yabo da yawa a gaban shi ma an zo an yayyabe shi akwai wanda ya yabe shi ma ya dauki bargo ya bashi yayi kaza akwai wanda ya bishara da aljanna da sauransu to amma duka ya zamo akwai mukafa'a a ciki ya zamo babu ketare iyaka kamar yadda komi alburda yana cewa da ma da adhu nasara fi nabiyihimu wa kun bima shi ta madan fihi wa tafi duk wanda ya zo zai ketare iyaka take manzo Allah zai dakatar da shi wala yaqau ala ahadin hadisa wa annabi baya yake kowa magana shi ka zo kana cikin magana manzo Allah ya datse ma magana baya yi hatta ya tajawwaza wa har sai in shi ne ya shi shige ketare iyaka bai ɗau hutu annabi ya yanke masa dinki haɗin ko da haƙurin ya gama au kiyamin ko da miƙewa a tashi unantaha hadisu Sufyan anan ne hadisin Sufyan ibn Waki ya ainihin tuki wazad al-akhar muje wazad al-akhar wani ko ya dado cewa qultu shi sayyidina Husayn ya cewa sayyidina Ali sai nake masa kaifa kana sukutuhu to ya kuma shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in yayi shiru akan me yake shiru qala sayyidina Ali yake mishi kana sukutuhu ala arba'in in ka ga manzo Allah ya yi shiru to yana shiru ne akan abubuwa guda hudu alal hilmi yana shiru ne a bisa aini nauyin hankali nutsuwa yana so ya samu nutsuwa kafin ya bude bakin wal hazari da kuma kiyayewa yana kiyaye kar ya je ka san dama ko a ta'alimi yana cewa idan mutum zai magana ya kiyayi kaza ya kiyayi kaza to yana kiyayewa saboda in kana yin magana ba tare da ka san abin da zaka ce ba wata ran zaka faɗi abin da zai ɗaure ka ko abin da zai zo ya janyo ma matsala inda Hausawa ma suna cewa ne baki shi yake yanka wuya wa taqdiri da kuma yin takadiri tasiri ya tsaya ya kaddara magana ya duba ya ga cewa su ne su ne ya kamata ya faɗa a wannan magana wa tafakkuri da kuma yin tunani cikin wannan takadiri din to wa'annan abubuwan guda hudu in kai manzo Allah ya shiru yana so ya magana ya shiru to yana shiru ne akan wa'annan abubuwa fa amma takadiruhu yace amma takadirin manzo Allah a magana din a yin shiru din fa fi taswiyatin nazari takadirin yana kasancewa ne cikin daidaita nazari in an zo kamar an kawo ƙara ko wani mutum ya zo ko ya je ana so manzo Allah ya magana to shi ya tsaya ya daidaita nazari ya tabbatar da cewa abin da zai ce dinnan shine katari wal istima'i bainan nasi da kuma sauraro tsakanin mutane mutane biyu sun kawo ƙara kaga dole za ka yi shiru in ka saurari wannan sannan ka saurari shi wanda ake ƙara sannan ka ji bakin zaren ka ji me ya kamata ka ce to wannan shine takadiri din wa ma tafakkuruhu amma tunanin manzo Allah da yake alal hilmi wal hazari wat taqdir wat tafakkur to tafakkuru tunanin da yake yi din kaga yayi shiru yana tunani fa fi ma yabqa wa yafna yana tunani ne cikin abin da yake wanzuwa da abin da yake karewa in ka lura Allah ma yana cewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba to yana tunani cikin wannan ne وجميع له الهلم صلى الله عليه وسلم في الصبر kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tara mar alhilmu nauyin hankali nutsuwa fi sabri cikin hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga an yi abu na ainihin fushi wanda zai sa mutum koda ba zai iya komai ba dai dole zai fusata to shi manzo Allah an hada mar biyan saboda haka fakana la yughdibuhu shay'un yastafizuhu duk abin da zai zazana shi zai sa mutum wai ko ba zai ce komai ba dole zai ji wani abu a ran shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ko fushin ma ba zai ba sai ka ga gashi an yi abu abin da ya kamata a ce mutum ya tada hankali ya yi fushi amma sai manzo Allah yana murmushi dan ko wanda ya zo ba ko wanda ya zo ba ya shake manzo Allah da bargon shi shake wanda har yayi alama amma manzo Allah sai ya murmushi ya ce wa Allah me ya faru ne kake bukata yace a daura mun ya zo da raƙuma yace a zuba min dukiya akan ya faffaɗi maganganu marasa daɗi annabi yace a ji a loda masa ko ba ba kayan shi bane kawai annabi yace a loda mishi a ce sauka lafiya shi ke ya tafi to manzo Allah gashi dai abu ne na fushi wanda zai tada hankali amma shi manzo Allah sai ga fushin ma ba zai yi ba Allah ya sallada shi akan har zuciyar ma ba za ta fusata ba balle a ce a ɗauki wani mataki shine la yughdibu shay'un yastafizu wajmi alahu fil hazari arba'un kuma a cikin wannan hazar din wannan kiyayewan an tara mar abubuwa guda hudu akhzuhu bil hasani riƙon shi da kyakkyawa li yuqta da bi dan ai koyi da shi dama la karkana da kun fi rasulullahi iswatul hasana ba to manzo Allah kullum yana aikata kyawawa ne dan jama'a su koyi da shi wa tarkul qabiha da kuma barin shi mummuna yuntaha anhu saboda a halu da barin wannan mummuna duk wani mummunan magana ko wani mummunan aiki manzo Allah baya yi saboda kowa da shi yake koyi ya halu daga abin da manzo Allah ya bar wannan abin wajtihadar ra'ayi da kuma yin ijtihadi a ra'ayi bima asla ummatahu da abin da zai gyara al'umman shi wal qiyam lahum da kuma tsayuwa gare su bima jama'a lahum amra dunya wal akhirah da abin da zai taro musu al'amarin su na duniya da su da lahirin su gaba ɗaya yayin kyau intaha al wasf to wannan sibantawa ya kare anan bihamdillahi da godiyan Allah wa aunihi da taimakon Allah